أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta bonferai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna 27 ga watan Ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 28 ga watan 4 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2022 kenan to muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma kuma ga dukkan alamu wannan shine darasinmu na karshe don dama duk shekara 27 muke dakatar da karatu duk da yake muna karshen sura ba mu sani ba dai za a dai taba abin da aka taba Uh, sai kuma bayan sallah kinan in Allah ya nuna muna uh, tafsiri da muke yi na sati-sati a masallacin imam malik da yake wadata uh, daga ran lahadi daga lahadi zuwa lahadi in fa Allah ya yarda kuma ya ja rayukan mu sun kai wannan lokaci kuma ya ba mu iko da dama to muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul anfal karshe karshen suratul anfal a aya ta 72 zuwa aya ta 73 a jiya muka tsaya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير Na'am, kamar yadda al'ada ta gabata a cikin tafsirin da suka gabata mun yi alkawalin muna dan kawo wasu kalimomi da bambanci tsakankanin su cikin alfuruqul lughawiyya kuma mun kawo almusallathat al-lughawiyya ilmumuka ne masu amfani to a yau zamu dan faɗi waɗansu daga cikin su in ya so tun da ranar ƙarshe ce sai mu karkare wato akwai wasu fi'ilai guda uku azhara da azharahu da azharahu alaihi waɗanda fi'ilan guda uku zaka iske suna mai cikin larabci to menene ma'anar su in an ce azhara kawai fi'ili lazimi wanda bai da maf'ulun bihi sun ka ce dakhala fi waqti zahira ya shiga a lokacin hantsi lokacin da akwai zafi kenan ita az-zahira Allah subhanahu wataala ce fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun lokacin da kuke wato shiga cikin hantsi kenan dan haka ai hattara ko ko kai tafiya a cikin wannan lokaci ina fata an fahimci ni kenan yayi tafiya a cikin lokacin hantsi to kaga to zuhiru ba ana nufin an yi sallah azhur ba wani sai ya ce da lokacin da ku sallah azhar Allah ya kyauta azharahu kuma in an kai mai ha'un ya zamanto muta'addi ne zuwa ga maf'ulun bihi shine awdahahu wa abanahu shine abinda an kai bayanin sa an gane ko wa azala khafa'ahu abinda aka gusar da wato abinda ya boyu nashi kenan na ma'anarsa ko abinda ya kama da haka kaga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad kaga yuzhira annabi Musa ya bayyana banna a bayan kasa haka yake nufi amma an ka ce azharahu alaihi shine wato atla'ahu alaihi ka sanar yana daukan ma'anoni da dama amma dai daga ciki atla'ahu alaihi ya tsinkayar da shi ma'ana ka gaya ma mutum wani abu wanda shi yana sa tsammanin baka san shi ba ko ka sanar da shi abin da bai sani ba Allah ya ce wa id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd an gane ko wa azharahu Allah alaihi kaga nan Allah ya linkayar da shi alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah baya linkayar da wato kowa akan gaibin sa illa man irtada min rasulin sai wanda ya yarda da shi daga cikin manzanni sannan ya anka ce azharahu alaihi wani lokaci ana nuhin ja'alahu ghaliban wa muntasiran wa musta'liyan alaihi fil harbi aw sharafi aw hujjati aw makanati an gane ko war rif'a wa ma shabaha dhalik shine idan aka dauki wani abu aka dora shi saman wani abu an gane ko musta'liyan alaihi fil harb ta yaki Allah ya ba wani nasara ya ci akan wani azharahu Allah alaihi ko ko asharaf Allah ya daukakar da wani akan wani ya fi shi daukaka azharahu Allah alaihi aw al hujja ko Allah ya ba wani hujja ta fi karfin karin jaye wani ta fuska hujja Allah ya baka iko azharahu Allah alaihi aw al makanati war rif'a al makana matsayi da daukaka Allah ya ba wani azharahu Allah alaihi ina fata an fahimta duk dai abin da ya samu daukaka akan wani ana iya cewa azharahu alaihi Allah ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal mushrikun ko ba haka ba to wannan aya akwai kamarta a cikin suratul saf akwai kuma guda cikin suratul tauba ko ba haka ba sannan kuma akwai guda cikin suratul fathi duk da yake karshen su ba ɗaya bane huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida alarmomi masu harda kenan ga lokari halmushirikun lokari ma halmushirikun soffi da wato tauba kalima ta gaba kalima ta akhladahu da akhlada ila shay'i in an ce akhladahu aka yi masa ha'un wato ana nufin an kai wato abqahu ma'ana ya wanzar da shi wa atala hayatahu ya tsawaitar da rayuwar shi kamar yadda Allah ya ce yahsabu anna malahu akhlada ina sa tsammanin dukiyarsa ce za ta wato tabbatar da shi a duniya duk abinda kan mallaka da duniya zaka bar shi anan ko kuɗi ko mulki ko ilmi ko abin da ya kama da haka zaka bar shi anan ko ba haka ba sai dai ilmi amfanin shi zai bika kuɗi amfanin su zai bika ko ba haka ba mulki amfanin shi na adalci da kai amfanin shi zai bika a lahira ina fata an fahimta akhlada ila shay'i kuma an kace akhlada ila shay'i rakana ilayhi ya karkata rakana wa mala ilayhi ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه إن جاء الله أتكن سورته واتو أبن سورة الأعراف الله واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا kaga shi wannan mutumin da Allah ce Allah ya bashi awi walakinahu akhlada ila al-ard ya karkata zuwa ga kasa ma'ana son duniya abinda ake nufi kenan Allah kai mu tsari to sai mun yi hattara anan da an ka ce akhlada ila al-ard taba'a hawa da an ka ce Allah subhanahu wataala ce atainahu ayatina ba yana nuna an bashi annabta ba dan da wannan yau suke cewa to ai annaba ma na iya kafirta gashi an ce atainahu ayatina fansalaha minha kinan ba annabi zai iya kafirta a'a cewa an bada ayoyi akwai ba da ayoyi mubashiratan akwai bi wasita to wani lokaci in an ce an yi wahayi ko an ba da ayoyi in kai tsaye ake nufi to shine annabta amma ana nufin bi wasita ana nufin wato wannan ba yana nufin la yaqtatu nubuwa mubashiratan ba ko da shi an kace an ba da littafi yana nufin annabta thumma awrafna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi yana nufin annabta ba ko ba haka ba ahlul kitabi an ce an ba su littafi wa iz akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu ba ana nufin Allah ya ba su annabta bane dan haka kaka kafirtar da annabawa in ma kai kana da wata akida ce mummuna Allah ya sauka sannan inda Allah ce walau shi ina la rafa'nahu biha rafa'nahu wasun ce nan da Allah ya daukakar da shi a duniya da ilimi kina wanda yake nuna cewa dan Allah baka ilimi ba shi ke nuna cewa ka samu daukaka ba sai in ka bi Allah dan haka ai hattara ko wasu malamai suka ce walau shi ina la rafa'nahu biha nan da Allah ya rafa'nahu da mun dauke kafircin da ya tabbata a zuciyar shi wannan masanin biha da ayoyin mu sai da mun na ashe ilimi ba shi ke dauke kafirci ba sai in Allah subhanahu wataala ya baka tsoron Allah to ya kamata mu fahimci wannan wannan kadiba cikin na farko al'adbun namir kaga cewa ba da ayoyi ba shi ke nuna cewa ba mutum zai zan annabi sannan kuma la rafa'nahu biha wannan damiri اختلاف التفسير كديبا cikin الدر المسون في علوم كتاب المكنون malamai sun kawo magana ba ni ne kawo dannan sabo kawai ne ta magana da bai san da ita bai sa tsammani ni ne kawo ta a bincike ne da kuma abubuwa kuma kowanne ni faɗa ma fahimta ta ce inda ina da dalili ai babu wani matsala dan saboda ka san wani da ya ji fassara da bai yadda da ita ba sai ka ji ya waiwayo ka to sai kalima ta gaba shine tawallahu da tawalla ilaihi da tawalla anhu da tawalla kaga nan tawallahu ma'ana in an ka zamanto yana da ha'un ana nufin ya jibinci lamarinsa tawallahu ya jibinci lamarinsa ko cikin alkhairi ko cikin sharri an gane ko Allah ya ce inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin yatawalla Allah shi ke jibinta lamarin su wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum wanda jibinci lamarin kafirai to shi na daga cikin su ko ba haka ba ba ana nufin yaran kafiri ba amma in abin ya dore zuwa gaba in ba a yi anniya ba zai zan kafiri din an gane ko kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adhabis sa'ir wanda ya binci lamarin shi dan shikenan sai shi halakar da shi Allah kai mu da tsari to an ka ce tawalla ilaihi kuma an gane ko aqbala kenan ya fuskanci abu wa tawajjaha ilaihi fasaqa lahumu thumma tawalla ila dhilli annabi Musa an ka ce tawalla ila dhilli alli ya fuskanci wato abin nan ya juya zuwa ga abin da bitike da suna inwa tawalla anhu kuma in an kai ta'addi da da da, da an sun kace a'rada wa taraka ya bar abu ya bijiri wa tawalla anhum ko ya juya ya bada baya wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf kaga tawalla ya juya ya bar ƴaƴan shi fa tawalla anhum fama anta bimamluka juya ka bar su an gane ko to yan abin alkhairi na an kace ka bar shi to kinan kuma abin nan sannan kuma tawalla yana abin nan yana iya daukar in an ka kawo tawalla shi kadai ba tare da tawallahu ba ba tawalla ilaihi ba ba tawalla anhu ba tawalla kawai sun ka ce shine raja'a wa a'rada wa takasa ya koma baya ya juya an gane ko fa in tawallaw fa qul hasbiyallah wa in tatawallaw kama tawallaytum min qablu yu'adhibkum adhaban alima ko ba haka ba almuhimu dai ya juya ya bada baya daga ayoyin Allah kinan ko an samu matsala ina fata an fahimta kalima kafin ta ƙarshe sai amana bihi da amana lahu in an ka ce amana bihi saddaqahu ya gaskata wa az'ana lahu kuma yayi kankan da kai bi yaqinin jazimin da yaqini yankakke tabbatacce an gane ko to shi an ka ce an ka ce bihi din nan an ka kawo ba'un to abu ne wanda yake da alaka da rukunnan imani shi yasa in an ka ce ba'un an kawo ba'un sai rukunnan imani su kadai ake kawo imani wanda yake da alaka da shari'a آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أنغانيكو ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أما أنك آمن له تو أنا نفهم التصديق shine wato gaskatawa ma al-itiman wanda ana nufin akwai bada amana da shi wal junuh da kuma karkata an gane ko amma shi wannan bai zuwa cikin rukunin imani galibi yana tsayawa ne akan mu'amala tsakanin dan adam da dan adam bai yiwa wato shiga cikin abin nan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhun khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina kaga manzo yu'minu billahi an kace amma da an ka zo ga mu'minu suka ce wa yu'minu lil mu'minina ba a ce wa yu'minu bil mu'minina don ba a imani da mu'minai ko ba haka ba wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin kaga sun ce wa ma anta bi mu'minin bina ba baka gaskata mu ba sannan qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun ko wa atba'uka al-ardhalun a qira'ati yaqub kaga anu'minu laka sun kace bu ce anu'minu bika ba nan suna nufin zamu gaskanta ka an gane ko kenan sai zamanto gaskantawa kalima ta karshe da zamu kawo bayani kanta shine sai da khalahu da dakhala alaihi da dakhala fihi da dakhala bihi in an ka ce da khalahu ana nufin ya shiga akan wuri abin da yake da alaka da wuri kiran kai tsaye sai a ce da khalahu udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun udkhulu misra insha Allah aminin ya qaumi udkhulul arda al muqaddasata allati kataba Allah lakum wa dakhala al madinata ala hin ghaflatin min ahliha kai tsaye to amma an ka ce dakhala alaihi ana nufin yana da alaka da dan adam nan an hankalta ma dan adam kullama dakhala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa walamma dakhalu ala yusuf awa ilaihi akha id dakhalu ala dawuda fa fazi'a minhum an gane ko wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab id dakhalu alaihi fa qalu salama in an ka ce dakhala fihi to nan sun ka ce yana da alaka kamar an hankalta ma wurin da za a shiga إذا كان الداخل متلبسا بالمدخول تلبس المظروف بالظرف كما يد إذا أتي ال... يد شي وند يشجع كما ياتو أن يد أبين يشجع تشين كما أبين دا أك سكا تكين وني أبو يشجع تكين شي المظروف أبين دا أثا أتكين أبين سكاوا بالظرف أتكين أبين دا أسكا شي دومي الظرف يندو على ربتي سونا أنفريد شي هدا انبلوب كما يد دا ألوك تكرنات توسيك أكاد أتكين انبلوب أكل تو كما حكا أما الظرف ينا نفي موري وند دا يكل كلا تيوا كو كليوا to anan an ce fi an hankalta mu kamar an shiga cikin abin kamar abu ne wanda ke da alaka da rami ina fata an fahimci ni to kuma wannan shigar tana iya yiwa abin da ba a gani ne ko kuma abin da ake gani ne kaga yanzu misali Allah subhanahu wa ta'ala ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga fi dinillahi a cikin addinin Allah kaga addinin Allah abu ne wanda ba a gani sai amfani da abin nan ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ina fata an fice to nan kaga nan fi ibadi ana nufin fi idad a cikin jama'a su kinan kamar an kalli wata jama'a ce ko kuma wani yanki ne wani ta'ifa ce wanda ake shiga cikin ta sannan annabi suleiman ya ce wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin fi idad ibadika as-salihin a cikin bayinka na an kalli kamar bayi na gari kamar wani wani wuri ne wanda suke a ciki ko wata tawaga ce ko wani mazhaba والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ولما يدخل الايمان في قلوبكم domin nan ne imani yake shiga amma in ka ce dakhala bihi to nan in abin da ba a gani ne ana nufin to abu ne wanda ka abokatance shi kun shiga tare wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih to amma in mace ce ana nufin kamar mutum ya shiga da ita ma'ana kenan an yi kwana aure ko kwanciyar aure wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna dakhaltum bihinna kuka shiga da su ina fata an fahimci ni sannan abu ne wanda ake gani ana nufin ka abota kance shi kun tafi tare da shi an gane ko yanzu an kace dakhala bil haqibati ana nufin ya shiga musahiban bil haqiba yana tare da ita ina fata an fahimci ni walau sha Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim an ce bi nan tana nufin al musahaba duk da kitanan dhahaba ne ba dakhala ba so yan uwa dai bincike ne na ilimi muna fatan ɗaliban ilimi yan uwanmu su zage damce wajen bincike game da matsaloli na ilimi da kuma gane fahimtar inda matsaloli suka sama gaba kamar karatu kan mustalahat ka samu wani mustalah ka yi bincike cikin alkur'ani ko sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam mustalah na tafsiri ka duba duk cikin alkur'ani ka dauki wata kalma ko wani mustalah a cikin ulumul qur'ani ka yi bincike kansa ina fata an fahimci ni ko kuma qira'at ko wato ulumul qur'an ina fata an fahimci ni ko kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaka hadisan da suke da alaka da tafsiri hadisan da suke da alaka da ulumul qur'an hadisan da suke da alaka da ilmul qira'at ko kuma wani mustalah na usulul fiqh ka dibi ayoyi da hadisai da suke tabbatar da shi ko wani mustalah na fiqh wanda malamai suke magana akan shi a cikin mazhabobi daban-daban kai muqarana ko wani mustalah na nahwu kai bincike a cikin alqur'ani da sunna ko wani mustalah na ilmu sarf alqadaya sarfiyya a cikin alqur'ani ko alqadaya albalaghiyya ko al-i'jaz ko wani takhassus ko wani mustalah da ake tabbatarwa a nan duniya an ce kaza a bincike shi ya alkur'ani ya bayani kansa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yadda zaka iya yin bincike ka tattaro masaloli ko kuma ma'ajim na lugha ka dauki kalmomin su ka yi bincike a cikin alkur'ani da sunna ko ma'ajim na mustalahat mustalahat na ulumul qur'an ko qira'at ko hadisi ko wato ilmul qira'at ko kuma ilmul balaga kamar ilmun nahwu ko ilmun sarf ka dauki wani mustalah dai kai bincike akan sa tanan zaka samu musamman in kace zaka yi bincike cikin alkur'ani gaba ɗaya ko cikin littafin sunna zaka samu wato ko kuma cikin shari'a ko cikin yaren larabci sai ka samu fa'idodi masu yawa nan ne ilimi zai iya waita kuma kai tasnifi kai tartibi ka tsatsare yadda zaka yi bincike Allah ya taimaka to in ba haka ba karatun sai ya zamanto nan da nan kwana biyu abubuwan sai a hankali Allah ya kyauta to wannan dai shi dai ne zance duk matsalar da zaka karatu kanta da zaka dauke ta sai ka duba a ina an kai ittifaki a ina an kai sabani tafsiri ne hadisi ne fiqhu ne balaga ce nahwu ne sarfu ne kuma ka dauki qadiyya shin an ce kaza misali jam'i ne a jam'i a nahwu jam'i a sarf jam'i a cikin alqur'ani hukumce hukumcen sa haka zaka yi ta'ul marbuta a cikin alqur'ani a cikin hadisai a inda an ka ce ana saka ta a larabci a inda aka ce ba a saka ta haka zaka yi sai ka tattaro matsaloli masu dama alqadaya ko almasail annahwiyya as-sarfiyya al-usuliyya الحديثية متعلقة بمصطلحات الحديث هكذا سيد منتو بنتكنك إلمنك كل ده بنتكنك يراك ألوا الله يتمكيمو على رما مبرئرين كلمة منا هكذا littattafan da ya kamata ɗalibin ilimi ya bincike akan su akan qadaya na lugha akwai alqararat annahawiyya wa tasrifiyya na majma' al-lugha al-qahira da wani ɗalibi na Khalid al-Usaimi da ya bincike akwai kuma at-tadribatun lughawiyya na ɗai da na biyu da na uku da na hudu na Sheikh Abdul Latif Shuwairif da tashihatun lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif qadaya ne na lugha mu'asira waɗanda mutum zai iya bincike da kuma ma'anin nahu na ɗai da na biyu da na uku da na hudu na ustazul doktor fadil samar ra'i da lamasatul bayaniya da at-ta'birul qur'ani na ustazul doktor fadil samar ra'i akwai qataya na balaga cikin su da kuma balagatul kalima fi ta'biril qur'ani wannan ba na ce duk abinda malaman nan sun ka faɗa ba daidai ne amma zai ƙara maka kai bincike ka ƙara samun masaloli da kuma hujjojin malamai kuma kai ka rinjayar da wanda kake ganin yafi kuma da tare da dalilai wannan kenan da kuma qararatul majami' al-lughawiyya da kuma qararatul majami' al-fiqhiyya al-alamiyya in kana so na cancan fiqh fiqhu almuhimmu ko kuma da musu'atul qadaya almu'asira haka zaka samu bincike mai yawa da kuma matsaloli masu yawa amma in ba haka ba fa sai dai Allah ya kyauta to wannan ina faɗakar da ƴan uwana ne dalibai da kuma malamai wallahu ta'ala a'lam Allah mu sai an sake maimaita wannan aya saboda yau fa bayanin fa fa yayi tsawo Allah ne ya gyara mu tafi والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير الله سبحانه وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض كافر ري ساشن سو مجب انتا لمرين ساشني alakar wannan aya da ayoyin da suka gabata ko da wannan aya da ta gabata shine wato ilmul munasabat na gaya muku jiya na yi bayanin shi mutum zai fahimci ka'idodinsa akwai al munasabat na dr umar salim bazmul ya kawo qawaid tasu dirasa ta'siliya tatbiqiya kuma na kawo kenan dalibin ilimi zai rinka sanin munasaba domin zai nuna mishi mu'jiza ta alqur'ani tare da cewa wasu ayoyin alqur'ani sun suka ba lokaci ɗaya ba da surori ba lokaci ɗaya ba amma kuma ya zamanto akwai alaka tsakankanin su in an kalla wannan yana nuna ijazi dan babu mutumin da zai yi magana ta shekara goma sha biyar ashirin duk haɗa ta kuma duk su zamanto daidai in ba Allah ba wanda ya sayi wannan to dan wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd alaka wannan aya da ayar da ta gabace ta shine al-mudada al-mudadat in an ce al-mudada shine kishiyoyin juna wilaya ta muminai da wilaya ta kafirai ko ba haka ba in an kawo qur'ani shi na kawo kishiyoyin abubuwa in ya kawo masu imani sai ya kawo kafirai ko ba haka ba fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin kaza kafirai sun shigo wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ko ba haka ba in an kawo masu imani sai a kawo kafirai in an kawo aljanna sai a kawo mi sai a kawo wuta la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum lahum jahannamu wa bi'sal mihad ko ba haka ba na an yi zancen makoma kafirai lakin alladhina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar al-mudadda ko ba haka ba in an kawo wannan sai a kawo wannan alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut kaga sai a kawo kishiyar wannan in an kawo wannan sai a kawo wannan to nan da an ka kawo wilaya ta mu'minnai ina fata an fahimce ni inda Allah kawo yadda za a gane wilaya ta muminai innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd an wadi wilaya ta muminai da aka yi don Allah an gane ko to sai an ka kawo wilaya ta kafirai kenan ko wilaya ta muminai kishiyar wilaya ce ta kafirai wannan ina ganin kaga munasaba za ta fito duk da yace jiya mun kawo magana ta Imam al-Asma'i da yace wilaya kasra kuskure na muka kawo cewa in ya inganta gare shi tana yawa kuskure yayi tun da shi ma ba abin nan ne kuma wannan zai sa ɗaliban ilimi su tashi wajen bincike kan duk qadaya na nahau ko qira'at ko sarf ko balaga ko shubohin da an ka kawo cikin shari'a ko balaga ta alkur'ani ko tafsirin alkur'ani dalibai su yi bincike don raddi irin kan waɗannan shubohi domin akwai ayoyin da wajen irabin su akwai wuya to sai wani ɗalibi tattaro su ya haɗa su ayoyin da za ka ganin irabin su dole sai an sha wahala ko wata mas'ala wadda ta balaga wadda qur'ani ya kawo ko ijazi ko abin da ya kamata ko qadayar nahwiyya wa sarfiyya waɗanda malaman lugha suka yi suka sai kai bincike kansu nan da nan ka haɗa mas'aloli masu yawa ko shubohi waɗanda maudu'in da zai haɗa su wasu mas'aloli da aka aka yi suka zuwa ga alqur'ani misali waɗansu tana yawa mutane da waɗanda ba su yi dogon ilimi ba ko ko waɗansu malamai da suka yi kuskure ko kafirai ta kowane fanni fannin shari'a fannin tafsiri fannin nahwu sarfu balaga waɗansu wasu hadisai ne ko ya za a haɗa na shi bincike ne mai yawa ba ɗan ƙaramin bincike ba to ala ayyati hal sai Allah ce to wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd su kafirai wato sashen su majibin talamarin sashi ne kalima ta auliya kalima ce ta fa'ilun shi ko fa'ilun malaman sarfu suke cewa fa'il in ya zo bi ma'ana wato alfa'il ma'ana wanda shi ne ya aikata domin akwai fa'ilun bi ma'ana maf'ul wanda gare shi aka aikata to in bi ma'ana alfa'il ne to suka ce to in ya zo wato mu'tallil akhir ya zo kenan wato a ƙarshen shi akwai harafin illa ko ko ya zamanto a'a da shadda ya zo to jam'in shi na zakuwa ala wazni wato af'ila kaga waliyun sai a ce auliya sakhiyun sai a ce askhiya an gane ko ko kuma a zo mishi da af'ila yanzu an ce habibun sai a ce ahibba haka ne tsarin shi yake a larabci ya kamata ɗalibin ilimi ya san irin wannan to kenan sai ka san irin yadda zaka komawa ka gane yadda abin nan suke sai zamanto kenan ko ya zamanto mu'tallul lam ko ya zamanto mudaf to wannan duka zaka same su cikin larabci an gane ko a cikin larabci amma in ya zama to bi ma'anar fa'il fa dan kakka zo ka ce an faɗi ka zo ka iske wani ba haka nan ba shadidun ashidda habibun ahibba shi ko waliyun auliya sakhiyun askhiya taqiyun atqiya nabiyun anbiya haka sun ka ce malaman sarf ba ni na faɗi ba tau walladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd waɗanda na kafirta sashen su majibin talamarin sashe ne ma'ana suna jibinta juna to sai dai wannan jibinta juna tsakankanin kafirai ba na gaskiya bane kan duniya aka yi shi lalataccen haduwa ne baya da albarka duk haduwar da an kai ba akan imani ba to konan duniya dai a rabu in abin da ya hada su in abin da ya hada su ya kare ko ko aka yi rabon kura to za a rabu ko kuma a'a lahira a tsine ma juna waliyantaka da duk ba ta gaskiya ba shi yasa Allah ce nan kafirai majibin talamarin sashi ne suna taimakon juna yanzu duk kafiran duniya idan za a hallaka kasashen musulmai za su haɗa kansu su zo su kwaci arzikin ku su kashe ku su yi muku abin da suka ga dama in ka ga su yadda a zalunce ku ba wannan kasa kun ce za ku bata kason da yafi na waccan kasa shikenan kawai shi zai sa wannan kasa ta bi ku ba don tana kaunar ku ba ina fata ana fahimta ta duk da yake ba za mu ce kafirai tsananin su ba ɗaya bane wani zaluncin shi yayi yawa shi yasa ma sai an dibi ma wanda adda dama dama wanda za a yi mu'amala da shi kuma in ma za a mu'amala da su ba kaunar su za a yi ba za mu yi ba ni bishiri in ba kamar da Allah ya ba mu abin da kuke so gashi ku ba mu mu abin da muke so gare ku amma sai mutum ya zamuto ya koma musulmi ya koma yana ganin kimar kafiri ko ya koma ya yi mu'amala da kafiri don ya ruguza kasashen shi ko ya sayar da kasarsa da hannun makiya kafirai ba abin da za su baka wanda Allah bai baka shi ba kuma ɗaukaka ta Allah ce qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir menene kafiri zai baka wanda Allah ba zai iya baka shi ba man kana yuridu al'izza falillahi al'izzatu jami'a munafiqai suna neman ɗaukaka sai Allah ya ce a yabtaghuna indahum al'izza fa innal izzata lillahi jami'a suna neman ɗaukaka ne wajen kafirai da baya to yana wajen Allah walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakin al munafiqina la ya'lamun to amma waliyantaka ta su ta ƙarya ce ba ta gaskiya ba ce ma'ana wa junan su ba sa kaunar juna shi yasa Allah hana mu rike su masoya ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd to nan da Allah ce sashin su majibin talamarin sashi ne ma'ana in za a zalunci yahudawa za su haɗa kai da wato abin nan kiristoci idan za a yaƙi musulmai ƙasashen musulmai da aƙidar musulmai a ruguza su sai su haɗa kai amma yahudawa suna kafirtar da kiristoci kiristoci na kafirtar da yahudawa domin su yahudawa sun ce wal iyazu billah annabi isa dan zina ne su ko kiristoci sun ce annabi isa allah ne to kaga shattana bainar ra'ayain wa qalat su ko yahudawa sun ce uzairu dan allah ne وقالت اليهود عزير ابن الله كما هكذا سوق وقالت النصارى المسيح ابن الله أما بسير جونا با وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كما إن كان سوى كسان ونن ككرنت تاريخ kiristanci mazhaba ta protestant da catholic yakin da suka yi turai mitun miliyon nawa suka kashe majuna ka tai ka duba yanzu sabanin da akwai tsakankanin su yan anglican da sauransu yadda suke wato abin nan shi yasa Allah cewa ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd ya kamata mu fahimci wannan da kyau musulmi to amma sabanin da gare su su kansu mazhabobin yahudawa kafirtar da juna suka ba sa kaunar juna su kansu mazhabobin kiristanci yanzu ba tsakanin kiristanci da yahudanci ba a'a kiristocin kansu wa junansu suna kafirtar da juna akwai adawa mai tsanani tsakankanin su wa min alladhina qalu inna nasara inji Allah akhadna mithaqahum fa nasu haddan mimma dhukiru bih fa aghrayna bainahum al'adawata wal baghdha'a ila yawm al-qiyamah sannan kuma su kansu yahudawan wa junansu kiyayya tana nan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta Allah ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahum al'adawata wal baghdha'a ila yawm al-qiyamah wa junansu ba kyau ba kyau mu sabanin mu wanda Allah bai yarda mu yi bana akida amma sabani na fahimta wannan na fiqhu da wani wane ne wannan da ana cewa musulmi sun yi sabani kada musulmi su damu da shi sabani ne na fahimta cikin hukumce hukumce wannan ba matsala bane shi yasa an kai almajami'ul fiqhiyya da almazahib ba shine an matsala ba sabanin da ba a so akan akida na fiqhu wannan a duba a gani dalilin da waya yafi karfi imamu malik bai taba kafirtar da abu hanifa ba ko imamu shafi'i ko ahmad bin bal ba wanda taba kafirtar da wani daga cikin su fahimta ce ta ya za a bauta ma Allah akwai dalilan da ake dubi a yi tarjihi amma sabani na akida wani ce Allah ɗaya wani ce Allah uku ko wani ce a'a wani mutum ya za Allah shine ba za a taba yadda da shi ba ya kamata mu fahimci wannan ba'dhum awliya'u ba'd wato kuma za su nan a duniya akwai kiyayya kuma kiyama za su za su cini ma juna wa qala inna mattakhastum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakum an-nar wa malakum min nasirin Allah ya faɗa kafirai kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha za su cini ma juna amma mu'minnai in dai soyayya ce ta Allah to a nan duniya za a so juna a taimaka ma juna irin yadda muhajirin da ansar sun ka taimaki juna ina fata an fahimce ni Allah ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna ƙaunar juna suna son juna wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna allaha allafa bainahum innahu azizun hakim me ya kawo soyayya tsakanin su imani ashe musulmi mai ingantatta aƙida ya ce ba ya ƙaunar ɗan uwansa musulmi to ƙarya yake yi ba zancen musulunci ake yi ba ana zancen wani abu ne na duniya wanda ya haɗa domin musulunci bai ce ka kyamace dan uwanka musulmi ba musulmi ba sai dai kafiri ko munafiki ya shigo ciki ko kuma duniya ta shigo ciki wannan dole sai mun san da wannan Allah kai mu da tsari shi yasa Allah ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin masu tsoron Allah babu adawa tsakanin su a nan duniya babu adawa tsakanin su a lahira a nan duniya za su yi ta saboda duk wani abin duniya zai hada ku shi yasa ma Allah ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin za a cire abin da ke tsakanin su in duniya ta shiga shedan ya samu sa'a Allah kai mu da tsari wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd kafirai sashin su magoya bayan sashi ne illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir illa taf'aluhu in buku aikata ba sai malaman tafsiri su kai sabani hudin nan damiri yana koma zuwa gawa kadiba cikin wato tafsiri na Imam al-Qurtubi ya kawo maganganun na malamai illa taf'aluhu yace almuwarasatu kenan in buku gadi juna ba ta fuskar imani wal tizami hakun kalizimci haka ta kun fitnatun fil ardi fasadun kabir kenan kaga sai imanin ya samu matsala domin an ce za ku gadi juna ta fuskar imani kace baka yarda ba kenan imanin ka akwai matsala waɗansu malamai suka ce illa taf'aluhu wa qila inji imam al-qurtubi kenan waɗansu malamai suka ce ala tanasuri ana nufin illa taf'aluhu in buku taimaki juna ba an gane ko at-tanasuru fil mu'azara in buku taimaki juna ba wajen karfafa juna shine mu'azara da zayun ne fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi wal muawana kuka taimaki juna wattisalil aidi hannayenku sun ka hadu ma'ana sun ka wajen taimakon juna ake nufi ba wai kawai a hada hannu ba haka ake nufi a'a ko da kun hada hannu ko ba ku hada hannu ba ma'ana kuna taimakon juna zuciyoyinku suna da kyau imam al-qurtubi yace waɗansu malamai sun ce wa qila ya'udu ala hifz al-ahdi wal mithaqi aka ce damiri yana koma ga inga hifz al-ahd in buku kiyaye alƙawarin da akwai tsakanin ku ba da kafirai hifz al-ahd wal mithaq da alƙawarin da kuka yi da su da amana da akwai tsakanin ku alladhi tadammanahu illa ala qaumin bainakum bainahum mithaq kenan in buku kiyaye wannan alƙawari ba matsala za a samu kenan ku kiyaye musu alƙawarin ku su kiyaye muku alƙawarin ku famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna allaha yuhibbul muttaqin ina fata an fahimci ni wa qila ya'udu ala an-nasr lil muslimina wadansu malamai suka ce a ana nufin yana koma ne zuwa ga taimakon musulmi fiddini a cikin addini duk abinda sun kare magare ko in bai saba ma addini ba sai ku taimake su ina fata an fahimce ni malam yace to wannan zai koma zuwa ga ma'ana ta magana ta biyu wadda malamai sun ka kawo to kaga duk waɗannan maganganu da malamai suka kawo sai dai a ce dukkan su ba za su karu da juna ba in musulmi bai taimaki musulmi ba za a samu matsala in musulmi ya saba alƙawali ba tare da dalilin da ya kamata ya saba ba za a samu matsala ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir amma abin da ake nufi in musulmi bai taimaki musulmi ba dan imamul qurtubi da kawo yake cewa to idan musulmi yake taimakon musulmi musamman har ya kawo wani asar yake cewa ai babu musiba irin musulmi na ganin dan uwansa musulmi ya ki taimakon sa har musiba ta zo ta shafe shi to ba wannan ba ma yanzu babban musiba mu wadda muke gani yanzu musulmi ne ke taimakawa dan a ruguza musulmi ba wai ma yake taimakon shi bai bar shi ma ya kare kanshi ya kiya shi zai faɗin yadda za a yi a ruguza shi ko a ruguza ƙasar shi ko a ruguza addini shi Allah shi mu da tsari to wannan musiba ta ta wannan lokaci ta mu Allah da ya kyauta illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir wannan yake nuna maka damiri yana iya kawo sabani yana daga cikin asbabu ikhtilafil mufassirin kai bincike kan wannan ina faɗin wannan dalilin da kusa malaman tafsiri suka yi sabani saboda damiri yana iya koma zuwa ga wani na kuma zuwa ga wani kuma waɗanda maganganun su ci karo da juna ba to anan sai mu rinjayar da wani akan wani mu ce to an fi ɗauka cewa in buku taimaki musulmi ba amma kuma yana iya ɗauka in kun saba alkawari tsakanin ku da kafirai babu dalili domin sai amana ta zamanto babu amana tsakankanin ku a in kun yi alkawari ku yarda da cewa kun yi alkawari ba ku saba ba shi yasa kullum za su ce in kun saba alkawari lokacin da ma manzo Allah sallallahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura sariya ba alkawari akwai tsakanin shi da kafirai ba amma da suna ganin ya karya hurma an gane ku mutuncin wata mai alfarma sai da sun ka zarge shi suka ce gashi nan yana cewa ya zo da addini na gaskiya amma yana keta watan watan alfarma kuma alhali malamai suna cewa ma wannan lokaci watan bai shiga ba ana gilligillin zai shiga ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce yas'alunaka anish shahril harami qitalun fi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah mutaima a daukan muku at-taslimul jadali amma saba alqawlin to abinda kun ka aikata ninkin ba ninkin ne shi yasa kullun mutane nagari suke neman su ga laifin shi inji mutane sai su bayyana ko da kuskure ɗaya ne don su tallata shi ga duniya su ruguza shi su ɓata masa suna da mutunci amma ga fasikaitan da masu zina da masu shirka maimakon aje a yi musu wa'azi su dina sabon Allah a ba shine aikin mutane ba a'a wane ne yake da mutunci a tsakaro a nemo laifin shi ko a nemo wata shubha ko bai yi laifin ba a zubar da kima shi shikenan a lalace a tambaɗe amma yan iska da tambadaddi masu shangiya masu zina masu zalunci waɗanda su taso ba ta faɗuwa su ba a yin ƙoƙarin a yi musu nasiha su gane addini masu dawo su aikata yau shi za mu ci gaba al'ummar musulmi da irin waɗannan munanan ɗabi'o'i Allah ya kyauta almuhimmu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir in buka aikata abinda Allah ya ce baki nan za a samu wato fitina fitina tana daukan ma'anoni daban-daban mun faɗe su cikin kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an ababina wato inda kalmomi suke daukan ma'anoni daban-daban ya kama ana guda takwas fitina za ta faru ma'ana fitina in an dauka nan shirka shirka za ta yi karfi kafirci zai yi karfi in buku taimaki mu'minnai ba ko ko in kun saba alƙawali shirka za ta yi karfi domin za su bata sunanku kuma in kun saba alƙawali ba akan gaskiya ba Allah ma ba zai taimake ku ba za a iya samun matsala kenan za a samu fitina ko lalacewa al'amurra ko al'amurra su taɓarɓare ina fata ana fahimta ta to shine ana cewa wato abin nan kalima ta fitina tana ɗaukar ma'anoni daban-daban wa fasadun kabir sannan kuma za a samu banna mai yawa jiya mun ci muku imamul qurtubi ya kawo wani hadisi a karkashi na imamu tirmidhi wanda yake nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce idan mutum ya zo wanda an kaidar da addinin sa da dabi'o'in sa yana neman aure a bashi idan ba a bashi ba za a samu takun fitratun fil ard fasadun kabir kuma nace daliban ilimi ba nan za su tsaya ba da wannan aya nan aya ta kawo zancin waɗannan ababe sannan kuma hadisi ya zo akan wannan to mu bincika kuma abubuwan da suke kawo wa fitina da fasadun kabir don mu kare al'ummar mu da al'ummar musulmi wannan abin da ya kamata mu yi kenan duk abin da zai zama to zai ruguza al'umma ta kun fitnatun fil ardh fasadun kabir a nemi me yake kawo fitina me yake kawo banna a bayan kasa sai a gyara sai Allah ya taimake mu amma idan mun kake naqadu zati kullum mu ce a'a laihin wane ne musulmi wanga shi dauka shi jewa wanga abin da ake kira kailu tuham in ji malamai kuma ya zama to a'a ga kasa ta jefi wannan kasa kowa bai tunanin ya gyara kuma a'a mu ba sai dai mu koma muna cewa kafirai ne suka shirya muna kaza to ku in kuna tare da Allah Allah ba zai ba ku kariya ba me yasa ba za mu tuna mu cewa mu mu muke aikatawa ya kamata turawa sun kirkiro coronavirus to mun ji sun kirkiro coronavirus ko sun yi kaza sun yi kaza suna son su ruguza mu to ku komi kun ka kirkiro a gari a kasan makka haramun ne kafiri ya shiga gashi dai an tabbatar da kafiri ne a bashi dama ya shiga musulmi ne ake ba dama ya shiga to wane ne yake zuwa ya je ya kai karuwai a makka wa yake kai yan daudu waɗanda ake luwaɗi da su a makka wa yake kai masu sata aljihu a makka wane ne yake zuwa ya tai don saboda kawai yayi alfahari ya nuna ya samu dukiya ko ya shiga otal mai tsada a makka wane ne yake zina yake iya yiwa yayi zina da matar wani a ƙasar harami ko ya ya tunzura ta ta kashe araminta in ta dawo don saboda ya aure ta wa yake yin wannan su kafiran suke yi kuma alhali makka da kayi niyyar zaka aikata banna to tun da na an rubuta ma zunubi ba ta daga cikin wanda aka ce in kai niyyar aikata zunubi baka aikata ba Allah zai baka lada hadisin nan wanda yace in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana to an yi takhsisin shi da cewa banda makka dan nan Niger in kace kana son ka saba ma Allah ko wace kasa tun da nan Niger dake Niger dake magana daga nan za a rubuta ma zunubi wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikahu min azabin alim duk wani nau'i na sabon Allah gashi nan ana tafiya makka don ɗaya aikata shi ko ayi sihiri ko aje ayi wani abu amma kuma shi kenan sai a ce turawa da sun ka kirkiro coronavirus in kun tsaya ma gaskiya Allah zai taimake ku in tansurullahi yansurkum wa yuthabbita aqdamakum da haka mu daina yautar juna Allah ya kyauta Allah ma mu karanta aya ta gaba walladina walladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladina awaw wa nasaru ulaika humul المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani nan imani ingantaccen imani ba munafikin imani ba irin imanin munafikai don su imanin su na baki ne a baka bai kai zuci ba imani kuma yana buƙatar rukunai guda shidda ko ba haka ba آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله سنن إيماني لقدر إن كل شيء خلقناه بقدر وهاجروا سكي هجرة na ana zancen hijira waccan ta lokacin daga makka zuwa madina tun wannan lokaci ana cikin tsanani muka ce yanzu babu wannan hijira sai dai hijira in an tsananta ma kaga ba za ka iya tsayar da addinin ka ba sai ka daga ka bar wurin ka je inda za ka yi to wannan hijira ita ba a liƙe ta ba wancan hadisi da yace la hijira ta ba'd al-fath wanda muka kawo na ummul mu'minin Aisha da cikin sahih Muslim da kuma wanda yake mauqufi ne ga Ibn Umar wanda yake na cikin sahih Bukhari duk da yake aitun da an samu marfu'i magana ta riga ta kare yana nufin babu hijira daga makka zuwa madina domin makka ta koma gari na musulunci shine abin da ake nufi dan kaune ce an ce an ce babu hijira kenan yanzu babu zancen a hijira a'a akwai waccan wadda za ka iya yi don saboda ka tsira da addininka kuma akwai hijira da ake yi don saboda neman mafuka ta siyasa akwai hijira saboda neman ilimi a ta zuwa wasu kasashe na turawa ko neman kuɗi ko ko abin da ya kama da haka to hijira dai wadda addini ya yarda da ita wadda ta saba shari'a ba ita ake zance wa hajaru suka yi hijira daga makka zuwa madina kenan ko bari mu gani abin da mai jalali ne ya kawo ya ce walladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi suka yi jihadi don ɗaukakar da kalima Allah walladina awaw wa nasaru waɗanda kuma suka taimaka awau suka bada mafaka wa nasaru suka taimaka ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune masu imani tabbataccen imani lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara da arziki mai girma sai ce fil jannati a cikin aljanna a cikin wannan aya fil jannati dai ya kara ina fata an fahimci ni to sai mu dawo wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu suka yi jihadi fi sabilillahi amma dan daukar da kalimar Allah galibi in ka ji Qur'ani ya kawo za a yin aiki sai ce don Allah ko ya ce fi sabilillahi don Allah wa qatilu fi sabilillahi dan saboda daukar da kalimar Allah ba dan saboda neman wani abu na duniya ba wa masalul ladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi don neman yarda Allah wal ladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wadanda suka yi hakuri dan neman fuskar ubangijin su ma'ana don Allah kenan ina fata ana fahimta ka duka man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wanda yake bukata yan nufaci Allah da aikin sa shi yasa kaidi ne wanda yake mai muhimmanci to wal ladhina awau da wadanda suka awa shine ya tattaro an gane ko awa ya dammahu ilayhi ya taro shi zuwa gare shi inji malaman zauri walamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi akha qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun ko ba haka ba bima kanu yaf'aluna kuma can cikin suratu hud ne a cikin kissa ta annabi wato nuh dan ka wani ya cakuda kankanin su wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun ko ba haka ba to awa dai tana nufin sun taro ma'ana mu'minai da suka zo su sun taro su zuwa madina sun yarda da su wa nasaru suka taimake su mun kawo wa nasaru kana iya cewa sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko wa nasaru sun taimaki mu'minnai ko kuma sun taimaki mu'minnai tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma ce sun taimaki Allah an gane ko sun taimaki addinin Allah ba wai sun taimaki Allah kai tsaye ba duk wanda ya taimaki Allah manzo ya taimaki mu'minnai ya taimaki addinin Allah ya taimaki Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ya ce a taimaka ba don Allah yana da bukatar taimako ba Allah shine ke taimakon bayinsa wala yansurannallahu man yansuru innallaha laqawiyyun aziz to wallazina awaw wa nasaru suka taimaka ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mu'minnai haqqan tabbatacci to nan sai zaman to haqqan yana yana karfafa mi yana karfafa abubuwa da dama ko ka ce yana karfafa imanin su kenan ulaikal mu'minuna kenan ulaikal ladina amanu imanan haqqan waɗannan su ne wanda sun kai imani tabbataccen imani ina fata an fahimce ni imamul qurtubi yace da yazo wajen wannan yace kenan sun haƙƙaƙa imanin su an gane ko sun yi hijira an gane ko da sun kai hijira sun kai taimako sannan shi kuma Allah ya tabbatar musu da nashi alkawali Allah subhanahu wataala zai zai musu ya wato abin nan ya tabbatar da imanin su kuma zai musu bushara Allah subhanahu wataala zai ba su aljanna zai musu gafara zai ba su arziki mai girma albimu da ya kawo kenan haƙƙan kinnan tana da alaka da Allah tana da alaka kuma da su mu'minnai domin shi fi'ili na haqqa sun kace fi'ili ne wanda yake min babi daraba wa qatala in an ce haƙa kaga yana da shadda to yanzu ana son a san ina ne asalin shi tunda wasali biyu ne sai suka ce min babu daraba in an ce daraba sai a ce yadribu kenan asalin shi haƙa ya hiqu shine sabata wa qatala kuma akwai qatala in an ce min babu qatala qatala yaqtulu kenan haƙa ya huqu yana da wato abu guda biyu ana cewa haƙa ya hiqu kenan asalin shi haƙaƙa ya da kuma haƙa ya huqu akwai haƙaƙa ya haƙuƙu asalin shi kenan jama'a malamin sarfu ba ni ne kwaɗi ba malamai sun ka faɗi kadiba cikin addalil wa turjuman li ayati tanzil na ash-shaykh muhammad muhammad al-mukhtar ash-shanqiti kadiba ka gani to wannan shine asalin wannan fi'ili kenan dai ana rufin abin ya tabbata lalle tabbat imanin su ya tabbata gaskatawa da sun kai ma Allah ta tabbata su kuma Allah zai gaskatar da su malam imam al-qurtubi yace Allah zai ba su maghfiratun gafara wa rizqun karim da arziki mai girma fil jannati a cikin aljanna to wannan da malamai suke kawowa ɗan uwa musulmi na cewa za a ba su arziki a cikin aljanna gaskiya fassara ce wadda take wato tana da ɗan sauran gibi mi a gibinta Allah ba yana alkawalin ne zai ba masu imani rayuwa mai kyau ba a lahira kawai idan an bi Allah za a samun daɗi duniya da lahira ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا أما دنجربا ولنفتنهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكف... ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ويأتي عند الله وذا سامن دنيا با دنيا التلاهرة دوكنا الله دي إن وإن لنا للآخرة والأولى إن كن بيش يباكو دنيا كما يباكو لاهرة إن كن كوتي كما يجربيكو shine abin da ake son a ce amma an ce rizqun karim gafara tunda nan Allah zai gafarta tunda ba yiwa a shiga aljanna in ba a samu gafarar duniya ba rizqun karim za a samu lalle na aljanna shine babba amma nan ma na duniya Allah zai ba su rizqun karim arziki na halaliya malam an nuna mana lokaci yayi karanta ayan nan ta karshe ko da karanta ta muka yi
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
malam mai jilalai ne ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani min ba'adu bayan haka ai an shafe abin da an kai idafa ai ba'da sabiqina bayan waɗanda suka gabata ilal imani zuwa ga imani wal hijira da hijira bayan waɗancan as-sabiquna al-awwaluna wa hajaru sai suka yi hijira wa jahadu ma'akum suka yi jihadi tare da ku fa ulaika minkum to suna tare da ku ayyuhal muhajiruna wal ansar ta ku waɗanda suka yi hijira da ku ansar sai dai darajar ku ba ɗaya ba la yastawi man anfaqa min qabl al-fath wa qatal wa ulul arhami ma'abuta al-arham waɗansu sun fassara shi nan yan uwa na wajen uba ake nufi masu gado wasu kuma sun ce a'a yan uwa na wajen uwa wato zawil arham waɗanda ba su da gado an yi fassara guda biyu lokaci ba zai bamu dama ba zawil qarabat ma'abuta wato yan uwantaka ba'dhum sashin su aula bi ba'dhin su suka fi cancanta da sashi fil irthi da gado min at-tawarith fil imani wal hijra daga gado na imani da hijra dan an shafe yanzu ba a yin gado da imani da hijra kawai sai da yan uwantaka in akwai imani amma المذكورة في الآية السابقة وند أنك بياني أتكن آية تقباتا وند أنك تي ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا أنك تي بعضهم أولياء بعض سنة أككاو أبنا سي الله سبحانه وتعالى تي في كتاب الله أتكن الله اللوح المحفوظ تكن اللوح المحفوظ الله ربوتا كوكم في كتاب الله أتكن لتافع الله القرآن دون أبنا أتكن اللوح المحفوظ شيني ذا أكاوا تكن القرآن كو بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ inna allaha bi kulli shay'in alim Allah bai iko ne ga dukkan komi wa minhu hikmatul mirath daga ciki akwai hikima ta mirasi wannan ita ce aya ta karshe a cikin suratul anfal sai dai tana dauke da bayanai ba mu samu damar kawo su ba abinda zan ce na karshe shine cewa a cikin al-isti'ab fi bayan al-asbab musu'ata asbabun nuzul sun kawo sababun nuzul guda uku a karkashin wannan aya to na Zubair ibn al-Awwam sun ingantar da shi amma na Abdullahi ibn Abbas sun da'afa shi da na Ikrima shi ma sun da'afa shi dan saboda ƴan uwa su yi hattara sai dai wannan shi ne karshen darasin mu na tafsiri amma wannan aya ta suratul anfal ta karshe tana ɗaukar bayani akwai sauran bayanai game da mi gado na yan uwa zawil arham da kuma ma gado ka'idodin gado wancan da mun kai bayani a cikin suratul nisa akwai wadansu ka'idodi da kamata mu dan yi bayani a gurguje in Allah ya nuna ya ja tsawon rayuwar mu mun kai bayan sallah babba in Allah ya so a masallacin Imam Malik zamu ci gaba da tafsiri inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan komai wannan raddi ne ga yan ilmaniya da suke cewa addini bai da alaka da tafiyar da duniya da daula Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti yayi wata muhadara rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin al-islamu dinun kamil kuma Qur'ani nan ma akwai bayani na yadda yake bayanin mas'aloli da nan har zuwa tashin duniya sai dai wasu ya faɗe su kai tsaye wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan li kulli shay ba kamar yadda yan Qur'ani da suke cewa Qur'ani ya bayanin komai a'a ana nufin wani abu kai tsaye wani abu kuma za a yi istinbatin shi ko cikin hadisai ko cikin shari'a kuma kuma ma farratna fil kitabi min shay wasu sun ce abinda ake nufi lauhil mahfuz wasu sun ce qur'ani to in qur'ani ne in lauhil mahfuz ne ba komai na cikin shi babu matsala in kuma alqur'ani ne ana nufin wani abu kai tsaye wani abu kuma ta huska istinbati cikin hadisai da kuma shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma shari'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da wato da ita kenan tun da shi ya zo da qur'ani da hadisi wannan shi ne abinda zai iya saukaka akwai bayanai karkashin waɗannan wannan aya gaskiya ba za mu samu damar gabatar da su ba muna fatan inda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada yan uwa musulmi wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai wani lokaci in Allah ya kaddara saduwar mu za mu zo mu ci gaba da gabatar da karatuttuka ko da ba tafsiri ba da mun saba gabatar da karatuttuka gurgurdo abin da Allah ya bamu Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukan mu gaba ɗaya Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh